أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله المسيح نعم ذكر أن الله يحيي سحابا ثم يولد بينهم ثم يجعلكم ركاما بدلا والك يخرج من خلاله وينزل من السماء في ماء فيها من مرد ويصيب به من يشاء ويتركه مع من يشاء نعم مم. مم.
الله نعم خلق كل دابة من ماء ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين مم.
ومنهم من يمشي على أربع مم.
يخلق الله ما يشاء مم.
إن الله على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna yi wa Allah godiya wanda ya kaddara haɗuwar ma wannan masallaci mai albarka domin karanta tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba karantawa a cikin wannan masallaci mai albarka saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko wanda aka fara lafiya kamar wannan karatu lafiya bayan Allah da suke taimaka mana akan wannan aiki da muke yi na tafsirin alkur'ani na da da ne musamman ma yadda lamuran duniya suka cancanta komai ya koma bayi wa yanzu da za mu yi daɗin ma da kuɗi ake yin abubuwa ba amma dai yanzu ya yi da kuma abun ya ƙara cancanta Allah za ka wa kowa da kai wani abun ya tuna yin abodar al-Buhari jundabu dan junada shi ne ya zo daga ƙauyen ya samu annabi a amurka da ya zo ya biyo da hannu sai na ali yana son sai na ali ya gada shi da manzon Allah lokacin musulmi na gari ma na kaji ake balle na ƙauye na birnin ma na kaji ake a iya za mutum ya je ya rubuta ciki akan dutse mai zafi lokacin zafin rana ko a sa shi ya rigingine ta kallon rana ya tuta a dace shi na garin ba to da ana an kammala kauye ai abu ba zai to ba ko ya ce wata ila ali ga abin da ya kawo shi yana so ya taru da manzon Allah ya ce na ga ya haƙuri da abin da zan mara zan hada ku ke to zan yi haƙuri to ka ji wani suna da biya ana jin ali ka karkano da don mu da fa kuma karka bai in ma ne ka suna da biya ana jin sai na ali in an je kusa da jagororin ƙurai jaja a hankali ya ji kuɗin ƙauye sun kuna mutanen ƙauye to shi ka daga ne sai mutanen su kama fara da bin ladi ka gani ka gani ka gani da yawa wannan mutum ka gani saboda kan da kama wannan har ya kai wajen annabi ya ce to lalle ya ce wa annabi yana son ya karbi wannan abun na annabi an ga yanzu a lokacin gaba da wannan daga koma gida ka rika tambayar labarin na dai suna in ka ji abu ya ya kan kama shi ka dawa amma yanzu ba za ka iya ba iya daga cikin mutane don akwai ɗaiɗaikun mutane da tarihi ya nuna sun zo gaban annabi karɓar musulunci a farkon musulunci ya ce su koma eh akwai sahabin da ma ji ma taɓa zuwa annabi sai ya koma duk nan mazan maza ya koma gida an ce bi abu da yake kwana uku a a nan a maka ya koma wani ma annabi ya da wajen ya koma ya koma bai taɓa da bai sake da wajen annabi har annabi ya koma madina ya je bi shekaru na ya ce annabi ka gane ni a yau ya haɓa wani dan wani ba kai ne kana nuna wanka wani shi manzo Allah duka gane ni ta sallallahu alaihi wasallam da shi kiran da dawo dan da ya koma shi ma shine Abu Dhar din kiran jindabu dunana to na ma ibn Junada da ya koma sai da mu labarin annabi labari kuma yayi daidai ya hijira ya kowa Madina ya kaɗin musulunci kuma musulunci da ya kyau sosai ya yi kyau sosai annabi na son zaka sai ba ɗan kaɗan ba domin ya da hadisai masu yawan gaske ba fa na kaɗan ba masu yawa yana da hadisai masu yawa ka zo fada walfari in ka tafi da walfari hadisai da abubuwan masu yawa wata rana ya zo sama annabi annabi na zaune shi ɗaya a masallaci inda na yi za zan amfana da kaɗaituwa da manzon Allah yanzu na zo wajen manzon Allah babu kowa ya zo zauna kusa da annabi yadda yake su inda yake zo ba a zama ya masu riga ta zama suka da magana ya annabi ba shi abu yake duk wanda aka gama ta azumi ana gama za ta yi abu za mu samu mutane ya ce to duk dare karfe bacci ba kai shafa'i da wata za ka yi abu ko za ka yi abu ya ce to amma kuma duk rayuwarka karka yadda ha kwana kwamo ɗaya mallakin ka kwamo ɗaya naira a ce ta gaje kada ka kuskure ka kwana da an ce ka mallake da ake zo ya rasu da lafi kawai yin tuka da siyasa sai annabi yanzu da ka yadda nan ka yi dai na su suke to wannan ka ga turu ne na su yi da annabi aka daɗe aka daɗe kawai ci gaba da haka fa karka ne sai gobe zai fara aiki ba da yau ya fara aikin ba a kwana su kuma daga nan da ya jawo na bai ci gaba wata rana ya zo da annabi da jama'a kuma sai ce to ni dai abun nan da kalili na ya gaya mun ina nan a kai waye kalilin ga ga ya ji manzon Allah mara manzon Allah ne kai sai da ba su ga mata kalilo ne ne ya gama me ya gama maka sai fara ya ce kullum kan bacci in gaba yi da watari duk wata ta ne kare ne azumi uku a kalla sannan kuma kan na kwana ko kowo malaka annabi kuma zo kai gaba kuma wannan magana ta mu ni da kai ta guru a cikin jama'a idan wani abu ya faru ya za ka yi watan wata rana ya ce a ya rasu da lahi ina ce dai akan kai gamin waliya abin zai faru eh eh to ya zai faru sai ka ji ya sallama ya je ya faru abu ka aka ci gaba ba abin da ya faru har annabi ya rasu sai da annabi ya rasu abubakar ya halifa sai abu da rasu irin fara ne ya yi sallama a kan turo a zuwa ga ware ne mai sallama sai abu da rasu ya ji a ce shigo muna mara ba da shi sai shigo da ya shigo ci to abu zare abinda annabi ya ce maka in wani abu ya faru akan wannan abu da kai ka faɗa ya za ka yi allah ya sa kar abun ya faru lokacin ne mai halima ya buwa aka ci gaba abu baka ya rasu ba abin da ya faru kuma yana nan akan haka sai umar ya hau umar ya zo zai gaisuwa a fada ai abu dare a ji a ga wane ne mai zalama ce abu dare ne yanzu aka ji aji a ce ana mara mara ke shigo abu dare shigo ya gaisuwa kuma da yake masa abu dare abun nan da annabi ya ce in wani abu ya faru ya za ka yi na rukun wannan magana Allah za ka yi faru ne shugaba ya ka ci gaba kuma ya ci gaba da wani al'ada ba abun da ya faru har kuma ya rabu sai ulman ya faru yanzu in gaje kawai kace wanda ko an da miliyan ma na sa shi a wuta ya sadaka za su baka ce da ka jira na za ku yawo da kanan ba ba kun guda za mu da ku ga da wani ba za ka yi ga zo gari ga wanda ka wala ba ka farka to shi da wannan masu wara da ka fara da bidiyoyi da aka gani kida wanda ba da jira da wuda za a biya ni za a biya ma to yanzu ku zama tajiri ne ko wannan ka to ko ba a cikin gwamnati kake ba da kana ba na ko ko ka hanyar za ta yi da sai aka ce a ji a ga waye mai sallama aka ji a ga wani aka za ka zama da abu zari alfahari ne ce a ji a ce ya ga dama ya shigo da ana akwai matsala ko babu sai ya shigo ya ga dama shi na kai shi ka kuma sai ya ga dama kawai zai shigo da ya shigo algaida aka ce kai kai ne kake cewa wai annabi ya ce da kai kada ba da kuma ɗaya mallakar gaje ƙwarai da gaje ba to yanzu idan aka ce duniya kada kowane musulmi ba da gogon ya za a yi a kafa gwamnati ya ci in yakin kare mu da ya zamu mu tsare shi addini ma inda kai ɗaya ban tambaye ka wannan lissafi ba iya sarkin mu ne ban tambaye ka lissafi ba ko ku kafa gwamnati ko ka Allah za ku kafa ta ko ku yaƙi ko kan Allah sa ku yaƙi duk abin da za ku yi da ku da kan Allah sa ku yi bai ba zai raba an da magana manzo Allah ga mu kai tsaye ba to haka za a yi da kai yanzu kai abin da muke so da kai kai ka dace ka zama malamin kawai ka ɗaura kayan ka ka tafi kawai ka je ka tawa a biya ta abu zai da bai kasa abu ba ya ɗaura tattara kayan ka ya je wani kawai kama wa'azin da eh da na ka ana ba da gogo wasu kai da jin daɗi suka ji amma mun san ka wannan magana gaskiya ne eh ya ga da jin daɗi mana da kun ma kun na ya je kawai wa'azin da to sai aka hada baki daga gidan gwamnati aka samu kuɗi ya kai dirhami dubu goma sha biyu aka samu wani daga fada aka da sarki ya aiko yana kai da abu zari a kokarin wa'azin nan kuma ga wannan saboda Allah da kada mu da saboda sadaka ga wannan saboda Allah da annabi kudi mai yawa da abu zari ya yi murna ya yi murna ya ji daɗi ya ji daɗi ya karbi kudi ya zuji a gidansa wannan jakara ya koma ka kai ina kai ka sami ina kai ka ba shi hannu da hannu abu zai da damun bai da komai su dan mayafi ne sai ya tare da sai ya tare haka sai ce matar da kake kan fito kudi na da hannu ta da kudi nan aba ne ta rinka zuba a mayafinka tana kan fitowa tana zuba in yi dan nauyi zai haka sai fito sai ya zuba da kai malam da kada dan ko ya jika ba kawai mai raba sadakar jana duk wanda ya zuba da kawai baya inga ba sai dan koyi bisa in ya kare ya koma ce matar zubo ya dai samu da ya yi bayyana na an ci abinci a gidansa amma ba su da tumami ma tumami ma ba su rage wanda za su karya ba gobe ba su rage ko kobo ba wanda za a karya da shi ba ko ba su da ko abin da za su yi tumami da shi babu babu komai a hannunsa ya rabar da komai to sai dare ya yi fa daman da ta za ka kuɗi kafin yamma ya rabar da kuɗi duka dare ya yi aka gwada da inda ya kashe kudi za a yi irin an kusa ta daga jiran nan an gama kashe kudi to kawai sai ga wannan jakada ya zo na kuka to sarki ya ce ko ya kawo wannan kudi ko a yanka shi ya wuzar kan mu rai ka bani kudin nan na mayar na yi kimuwa a wajen sako ba haka sarki ce a da kudin ba yanzu sarki ya ce ko in bazo da kudi ko a yanka shi a wannan ba yana tsakanin kai da sarki ne in ma ya kale kan ma ya kaka wannan duk abin da ku yi ɗaya ne da kuna ni ina nan a kan maganar manzon Allah ya tare da rigar da kwanda ko kuma ba da ko naira da ku kuka ce kun ban na wani ni ba na fara da na rabu mutane yanzu ka koma kawai kai da sarki ku yaro da ko ya kale ga ko ya kaka daga nan da na fara da abu dare ne to kai hakuri kar ka ce mun ma waya abu wannan wasiya ta haka karka ya yi haɗa ta ta ka ce kai ne kai da annabi annabi ba mu san abin da ya sani a game da kai ba ya ga za ka iyaye baka mu bai ba mu ba ce wani musulmi kai ya kwana da ko kobo in mu annabi ba mu wannan ba kai ka rike wancan mulkin da muke to da annabi a hadisi da ya to ya kyale to kaga a da din ma an kawo kukan maganar wato kudi da shi ake raya addini to Allah ya taimake mu Allah ya kore mana Allah ya kore mana wani da mulkin da ma ma to lalu Allah ya ce mallakar sama da kasa na Allah kaza ilul madari taska ta ruwan sama wata rana a madina wani mutum ya rasu wani bawan Allah wanda Allah ya je jana'izar mutum kuma mala'ika jibrilu na shi ma ya zo jana'izar wannan mutumin mala'ika jibrilu alaihi salam kai da wasu mala'iku sai aka dara magana kan abin da shafi magana ruwan sama mala'ika jibrilu ya rasu da lafi ga mala'ikan ruwan nan shi ma zo jana'izar nan da ya yi magana ya rasu da lafi mala'ikan ruwa suke magana da manzon Allah akan ruwan sama da yake yace ya rasu da lafi tun da ake ruwan sama wata shekara ba da taɓa bin wata shekara ruwa ba yadda idan ka ga ruwan nan sai mu auna shi da murin au mun san duk ruwan da za a yi dama abin da shi ne daidai da duniya mu auna daga wuri kaza zuwa kaza mudu kaza daga wuri kaza zuwa kaza mudu kaza daga wuri kaza zuwa kaza mudu kaza idan ba gama auna shi da mudu to shi kenan sai mu auna nauyinsa in muka awon nauyinsa sai mu jirga dubansa idan mu kammala maka ya yi daidai da daidai murin ya zo da dai faya-faya da aka kirga dugon ya zo da dai dugo ɗaya sannan kuma nauyinsa a jiro ya zo da dai idan sai mu ɗebo ruwan a loro a gajiwa da a dawo da shi sai an zo ƙasa ƙasa kusa da duniya mil uku kaza da kaza mil uku sai wani abu da rinka tsigawa komin ruwa da yake zuwa da ƙarfi kamar da bakin kwarya muke bala ko to da dugo dugo ake dugowa kuma in an saka ɗaya ɗaya bai dugo ba duk wanda suka sake wanda aka daga rika bai dugo wani dugo bai dugo wani dugo don kar su haɗu ruwan su yawa su kauri sai su nauyi in sun ce kika na haifar wani ta su hallaka mu da mu da dabbobin mu da suke cutar mu shi da ake mana a kai da kazan irin masu yafa wani abu na da yake dan karami sai ga suna da mota haka dan an ji gogo gida aka juye abu ba zai kyau amma idan ya karfi ba zai ga aka koyi shi akai haka ake ko wannan yana yana to saboda haka yake babu wanda ya fi wata shekara ba taɓin shekara ruwa ba amma in ko ga haka to daga ayyukan mutane wata rana wata kasar wasu mutanen za su laifin da Allah zai mutu bari wata ran a wani kasa da wani zafin laifin da Allah zai muku ruwa ya hora su da ruwa wanda suka yi abinda za a hora su da fari da ebiyar ruwan garin su abinda Allah ya gana ma yi ba yi ba shi ba za a zuba musu shi da dai da aka auna musu ba sai a ebiyar ruwan garin su ko a zai wata garin ya wuce ga gonakin ku da yauci a je kai wata ran ma sai gonakin yauci hadari ya haɗu Allah ya ce shi mala'ika mai kula da ruwan ya yi tsawa malaiku da duron gaba ɗaya da gudu sai ce ba biyu a ta maka zuwa da wallahi a kudanin ne Allah ta kar ai ba dan ma albarka ne ba wani mala ya ne da mai kullum ana lalle mu a ce Allah ya ko annabi a ce kar ai kace kai Allah ya ko annabi kar ai kace kai Allah ya ko annabi a ce ai kace daga ji ba ba ga muke ba to shi ne idan an yi abin da za a yi ko gari fari da ɗaya da ruwan ko a kai in akwai wani gari da suka yi laifin da za a yi a horo da ruwa sai a ɗauko ruwan wani gari da na wani gari a ji a haɗa a kan nasu amma ka yi wuya shi ke nan yara da amfanin wani ɗau ya ɗan motsa mu ya tsutsun gure ya ku je wani lafi da bara ya yi yanzu da bara za a yi sai a duba taki sai ka je ka ciwo ba in ga da wata kanta ko wani tsohon hatsi ba ko ka aje ka ci kayan ka baɗi sai ka a ai wannan ruwan nan fa da ya yi sai an zuba taki sai da barin taki sai ka sai a yau ɗai ka je ka isa zo wata ki da sauran abu da ke hannu ka rubu ba Allah a ƙara ba ka ruwa a kai eh magana da bara kama ta ƙara ba ka ruwa ni kenan ba wannan ba wannan yana ana ban abu ya ne a duniya da Allah a yi ɗin jibari a duba in yace a bari kawai a bari in yace ayi kuma to nan ka kowa ya karbe ta to haka ake to ka ji yadda ruwan sama yake mala'ikun da suke ruwan nan da harkar tsire-tsire don an ce warri tuwan na bati duka a rundunar mala'ika a mika in suke sai dai wato runduna gasa akwai kwamandodi yawa sai kwamandodi kwamandodi amma da faɗi a rundunar mala'ika a mika in suke kowace kwaya ɗaya da mai kulawa da ita kowane gani ɗaya kuma ko da na ciyawa ne da mala'ika mai kulawa da shi saboda Allah ya tura musu aiki wanda za a yi su bi su ilimi yanzu za a ci duniya dubu da mutum da dabba da aljin da ƙwaro kar a zo a yi abun da ya isa ba kullum zai amar da wani abun da zai yi in ka ga mun ji yunwa to mun yi alali wata rana a nan zai mana ya rika a mulki da nan zai mana ya yi sarauta ba ba kuka wata wasa ba ya ce Allah ka bani mana in ce da duniya shekara ɗaya ta ji bayan ya sarwace duka su to amma zo yake a baki ciyar da duniya shekara ɗaya Allah ta bada da ya ba bayan na wata bar hannun na su koma hannun wani ha shekara Allah ta bada da ya ba yanayi mai rajin shekara Allah ta bada da ya ba yanayi mai wata Allah ya ji yanayi mai sa'aci Allah ya ji kai da abin fara ne ba Allah ta abin baka to a bani ni ne halaka an baka amma yadda za a yi ka je ka nemi masana ku tara abinci ko sai a sai a sa rana kamar za a yi biki a ji a ci shirya ko to a ji da sa rana annabi sulaiman ne mai azzuru masu ilimi da mutane masu ilimi marubuta tura wannan aka yi ta rubuta aka yi ta aune aune da gwaje-gwaje a ina ne ma inda za a yi tara abinci a tara da wurin a basu ya kai ta tafi bakin teku a je a tara abinci a aka je aka dinga tara abinci daga abinci irin namu na mutane da irin na dabbobi na tudu da irin dabbobi ruwa da bidiyoyi da gumagumai irin na bidiyowa ke nan masu ina zuwa komai aka tara aka yi ta tarawa aka ta amma komai a tara shi a bakin da na ruwa gaba gaba na tudu a bayansa sai na ruwan su shigo bido Allah roki Allah ya ba da dama su na ruwa su ci su koma ruwa su yi na tudu su kuma su ci kowa ya koshi ko a watsi shi ke na bukata a biya aka gama iya tara aka ce kai a tunanin su kan wannan abun da aka tara kai ba a yi zama a cire su ba sun gama iya ilimin da gama tara da wani kwado ya fito daga teku ina da na yi wannan da abin da na ruwan za su ci da abin da na ciwo za su ci abincin dabbobi da na mutane da na aljanu duk ya cinye ke rubutuwa wufu ya cinye gaba da ke jefa kusurwa da suwa ya yi garba in wa za ta ganye annabi suleiman na kan kujera ana ta aiki ya kan yi ba ku a ɗan ya ci au ya ce yi wa za ta ganye annabi suleiman na ba ma sau kaya kujera ba ba ɗo waye ya rikido yawa Allah su jira ya duba ya mairo mai kaya kayanta wata rana annabi zai mana yana yawon jirgin wata tururuwa ta ware ita ka zai fada ka san ita kuma tururuwa ba haka suke ba haduwa suke ku gida ku da wannan ita ware ita kadai ce gidanta tana ta kokari sai ji kai me zan da ji anan ke na annabi zai mana sarauta ya ji mana ko ƙwaro magana su tambayi me yake yana ya kawo ni ta ce wallahi ita ta ce ibada ne to ya fi yawan yan wani haka ake ibada muke wata yan wanda da biyan mun na na wani aga suna ta tara duniya wa irin jirgin nan na duba suna ta tara duniya na zo nan nake ibada to ke da ba ka tara duniya kike ibada ba ka fi ne ina ji wani na gida mu abinci kullum Allah na ban kwada kwadan nake ji to ba da ya ce ki ne yanzu ba yake kin zagaya Allah ya baki ba kar ki zagaya ki zauna nan kullun nan baki bada yoro dike ya ga alƙawari ki ba da bada aga alƙawari aga rada aljanna kullu da ko kwana sai ka mata idan kuma to ruwa daga nan sai ta fasa ta biyu in ta cire biki da ajare kullun a kawo ko kullun ta fasa haka dai dai sai ta tarawa ta tarawa ta tarawa sai wata na zai wace kai bari ya tambayi tururuwan nan alkawari na cika ko a idan bai da alkawari na cika ko a da da alkawari na cika ita sai duba cikin kara ga wani waje da ta wannan ba wai ga mi da ja a ba a ja bari da wani ke da ke da yawon gida tara duniya ke ba ruwanki da duniya nan kina ibada kina tun kwaya ɗaya ɗaya ya aka yi kira da wani da ta ce ranka yake baga rabi rabi ba ne eh na ga rabi rabi ne ta ce to ai nake tsara wanda kake kawo mun ne ka ga da na dogara ga Allah kullum ina ina yawo da Allah zai ban kwaɗin dawo Allah ba zai manta ni ba kai kuma yanzu sai ka zo sai ka ban shawara ka raba hannu da wakali ga Allah ka ce wai dogara kai za ka ban kwaya ɗaya kullum sai na yarda sai da ka tafi na gane na ya kukuri na je ka iya yiwa ko ka kasa ko ka manta ni ba ka wuce ɗan biyun ba to wannan din duk ba na tare da Allah ba mantuwa Allah baya mantuwa ko baya kasa amma kai za ka iya kasawa za ka iya manta ni to yanzu jama'a wannan wa'azi in dai ya zama na mulki irin na Sulaimana tururuwa na tunanin zai iya kasawa akan kwaya ɗaya kai in ka dogara ga wani alhaji wani alhaji na fara sadaka ba da kaza kaza kana ga wani zai iya maka da a zauna lafiya sai fata ma lokaci kun kuwa fada ba zai iya ba in an ba ka sadaka ka ce Allah ta haka kaza kaza a jiki ba ba ka baka da nema wurin Allah sai a zauna lafiya kaza amma ka zo ka tsoro annabi cewa ya lada kuma kallon Allah na kare nan ba ka da abun yi kai kan kawai wai kai kaya ne akan mutane ba ka da abun da za ka yi sai dai mutane sun yi maka ba a haka to kaga ana haka ana haka kuwa karshen da wata rana annabi Sulaimana ana aiki ana aiki yana tsaye da sandar nan tana ya dogara haka sai ya rasu to in ka dogara shi zai kawo da ya yi shekara aka yi aljanu ba mai gane Sulaimana ya rasu ai kana ga zagunan wannan nan an kada sarki wai ke magana ce wannan ya ya amla ko a ce ya gaji ku ko ga gaji ku ba ba zai gaji ba na bai sarrafa duniya ana da hidima ta akan ga sarki a bai eh eh da shekara eh ba ya ce abun da za a yi haka to yake yi jimin nan Allah mutane su tabbata aljani bai san bai ba bai sani ba abun da ya gani ya sani ko ya ji amma bai ji bai gani ba kawai bai sani ba shafi mutum yadda hanya haka ne ake rafi hanya to Allah ya nima Allah ne yake da rike da taskar arziki na ruwan sama da sauran arziki da tsirai na abun da za a wa ila da almasiru makoma gurin Allah da alam sana to kai da muke zance da kai baka sani bane an la yurjin sahaban Allah ne ya yake tura gajimare ya turkuru da rikin yana tura shi ne a hankali sannu sannu da yake tura shi wato shi ubangiji wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah ne ya yi ku kuma duk abin da kuka yi Allah ne ya abu ba wani abun da wani ya yi wanda ba Allah ne ya abu ba an gane wannan ko shi ne yasa ka ji an ce mala'iku kaza kaza mu waye kaza Allah shi ya komai ya Allah shi ya komai yana tafiya da gajimare kuma yi wajibu bai na ku sai Allah ya ɗauko wancan gajimare ne hada da wannan idan suka ji gajimare a cikin da ke su galibi kamar tafiyar su iri ɗaya ne sauran su iri ɗaya ne amma abin mamaki sai na nesa ya zo tabda wani to hannu zama sun ƙara fadi wannan ma ya zo ya haɗu da wannan sun ƙara fadi haka Allah yake ya yi ta haɗa su yi wani su bainan ya lumu ba da hu ila ba adin Allah zai haɗa wannan da wannan ya haɗa wannan da wannan kai da an wato idan al mutafarriqa in adam wahida da gundu gundu a rabe sai su haɗu zama abu daya kuma idan al hurka mana sannan sai Allah za a dinga hawa hawa ga ajimare gefe za ka dinga yana fasa hawa da juna yana yin hawa hawa gaba gaba gaba gaba shi ne rukama babu ku fauka babu wani kan wani wani kan wani fatan da wani kana ganin ruwan sama ya kaushi a gida min kilalihi daga tsakankaninsa makarci a wuraren da zan yi fita kana gani Allah yake haka wa yanzu na zamai Allah yana saukarwa daga sama min jibalin wasu duwatsu iya a cikin ta wato a sama min baradin na sanyi wato kamar tsakara kenan ai ba ali zatin sa fa yadibu liman yashau ya samar da shi ga wanda ya zo wa yadu a man yasha ya juya shi ga wanda kuma ya zo ya ƙara sana bar bihi har can da ya gamsuza ya zahu bil absar ya tafi da gani ganin wa annazira lahu ganin ya kallon sa kamar ya firge ta to ai ka ga Allah shi ke yin wannan ko wato wannan ayoyi suna nuna mana tauhidin abin da Allah yake yi don mai bautan dodo ka ji mu abin da Allah na muke bauta yake yi to kai ko mai dodo dodon ka da me da me yayi kaga bai ko ba to bayan wannan ba a zauna nan ba yi kalibin lahu laila wannan har Allah yana juya dare da yini wannan ya tafi wannan ya zo wannan ya tafi wannan ya zo in Allah dauke wannan sai kawo wannan ni dauke wannan sai kawo wannan abin mamaki zaka ji idan a yanzu da Allah ya bada wato na'urori duk irin abin da ƙur'ani ya faɗa ba ba ka isa ka canza ba lokacin da ba a ji labarin da duniyar ta yi tana da nisa ake ba da wani labari na abin mamaki in dare ya tafi ina yini in dare ya zo yini yana yana idan kuma yini ya taho shi dare yana yana ka gaida Allah ya ce ba ba a taba ganin ɗaya ya tafi zai biyu ba to har yanzu da ake da abin magana a yi magana ƙasashe da dama wurare da dama amma duk da haka in gaji an ce wanda kan amon nan ake ya ga za ka wani wajen harafa da mali ba eh mu goga da ba da amma ba za a ce zan su ce gobe mu je yau ba saboda a gane wannan allah ne ke wannan a ya ci kullum minu ba allah na kawo kowannen su badalar akari ya zama wata ya daya inda fi zalika ta kalibi kai a cikin wannan juyawa laɗe biratan wani abin lura ne da ƙulil abusari gama abuta basira wato su gane ana musu nuni ala kudartar lahi da ala kan tsiyawar ala to kaga allah allah gwani yake allah yana yin dare ya yi ni kadan ayoyin allah suna da kala-kala akwai abu wanda Allah ya yi aya ne amma ba a ganin sa da ido amma da ya sabo ko ya sabo ta haka wani kuma zai a jawo da kamar kanshi da wari ba a ganin ba a ganin wari ba a ganin kanshi ya ya jiyo ko to wani abun kuma ya yi da ido kamar har da duhu in an lalaba baya lalabuwa ba za a ju ba bayan saurara kunne haka ba za a ji motsin haske ba a kasa kunne mun bai kunne ba zai baka labarin haske ba ka sun zuru da kyau hanji ba zai baka labarin haske ba to dandano da bakin ka dandanon ba zai baka dandanon haske ko duhu ba to ta shafo ba ka isa ka shafo duhu ba kowa ji amana ganin suna ganuwa da ido ba za sauran harkoki biyar da dama to gudun ba na taba Allah yana da wannan amma malam ya gaya mana manyan ayoyi wanda ido yake gani sama na da gaske a da yawo wannan duna bai je ta ba da sama ba wai wani masanin suna ce da muka hau jirgi muka je ta ba mu sama bai je kuma duk inda gaje ba a kura faɗin ta ba to haka kana duk kaje da ba ka sani to wannan manyan ayoyi da ake gani sai dare da yini ina ka taba zuwa inda gari baya wayewa kwata kwata abin ba su da yini ina ka taba zuwa inda dare baya yi kwata kwata saboda kai kan garin ba a dare akan dare daga duk inda garin har zuwa inda garin ya yi fadin da haka yini yake to waɗannan manyan ayoyi da lalatun masu nuni alaƙu da billah aka ce a wani za ka ji kai wanda yi wannan kinci mai maka gaskiya komai ma ne to banda ku gafara maka Allah da yayi wannan abu ku yi roƙon dan wata da mace ce don saboda ya zama kasa to ka zan waye wala kana kula da abbatin min mai Allah ya rigi kulla to kaga anan ya kamata a sani kullu ba a larabci ba kowace kullu ne take rikin ba masu kullu bi da dalala ya kamata ku sani eh dai hadisin ku je gidan malam zai fasara shi ba kowace kullu take nufin su ba yanzu ga kullu na alqur'ani ba ba ma hadisi ba ta je ga kullu da fadi da kowace halitta rayya an yi da da mani min mai ayi nudu batin an yi da mani sai da je muka hada jibrilu sai ga je kullu du hada jibrilu to in hada jibrilu ayi da wannan ai mani na cikin halitta a cikin uban za a iba da ubansa to waye ubansa waye uwarsa ka da kullu na bada hadu da shi ba to ni ga ba isra'ilu ba azra'ilu ba ka dun mala'ika ba ba ya da miji wani mata ka ga ba ruwan da wannan kullu din ana gane ko to hada tana ma ka cikin halittun da ba ta marmara tana daga zane wannan to bari wani abin da kowa ma zai gane a fasauran tsutsa ta abin marmari ita da abin marmarin Allah ke kera ta ba da barbara ba ka je ka sai abin marmari duk wanda ka ga dama ko ka je wajen sarkin bawa ka sai nama ko ka je wajen masu kayan gwari ka je ka samu kayan gwari mai kyau ko wani marmari mai kyau ko wani abu dai na marmari sai ka zaɓo leda ka za ka rauni ka zaɓo wata kula ka za ka rufe ai ba wani halittar da shiga zai barbara ai kwanaki abu da ganin ba ga kusa cewa kuma sai ka zai barbara aka aka ce su ba barbara ke saboda haka kullum ba kullum su kullum da take tsiba duba don haka bida a kuɗi biyar ne wata bida ma dole sai an yi ta kaji mutane wani ta duk wanda ya bida sai an gaji bida da ne masababi duk an cike duniya ko da bida yanzu duk karatu karance karancen da ake sai da daga na'urorin da masu cewa mutane da ba bida ba annabi ya yi irin wannan irin karatu nan da ake yi a gidajen rediyo da talabijin da sauransu duka annabi ya yi da haka mutane da kuke sani kuke da haka a duniya duka annabi ya yi don kaje duka ai kasa wannan kenan in ka zai rubuta kasu kuma lafi ma sai a kaga maka kai ka wuta kawai saboda ai kun kowa ya karanta duk malami ya ji irin masallacin annabi muka ki muka irin wannan muka ki irin na annabi ai ko ba ka muka yi ba eh mu ga aje haro ta umma a bayan gari a samu local gama da babu wani fili a ta haro ta ku a zuwa kama gina kai a yi boye a zuba a fada ya ta annabi za a yi haka ne wani ma ga ga zuba da shi masallacin mallaka ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam masallaci da wata rana ma ya yi yoyo ta inda liman yake zama ya jike ya haɗa sako annabi ya sa gocin za a ciki ana sallah da zuba annabi bai taɓa shi kuɗa wani zuwa bai taɓa shi bidawa ba ko guda to dai ne ma duk wannan da aka je wajen kakan ana sanar da bugarin bada wani tsohuwar da mama yake mun yayye ba mata ruwa na wadda ta yi gudun ko shi da aka ji an yanke annabi ya taɓa sallah a kai saboda kasuwa talaka an shiga ce an rena mun zungun sun guda a kan yanzu ana wuce a kuka zalla a ne mutu na fila an ce an ya na fila a kanta wannan da wani wannan a ina ne kuma aka kara ba a kara ba saboda haka in ka tafi ka tono aiki bilasali ma annabi kudinsa da kudinsa ya ce filin masallacin kamar mu da haka mata malamai haka ne sai malamai bai filin masallaci da kudin sauran wata jama'a gaba ɗaya ba sai a zo a haɗu a yaji ga ya aiki ne amma yana ɗaukar daga zuwa a kyau yanzu ya za a ce zo gidan masallaci annabi ya dama haka to ka gani to kullu ba wai abin da wani abu akan faɗe shi don kawai a yi ta neman jayayya a yi ta rikici mu zai faɗi abin da ba zai iya ba kamar irin yan hakika suke zuwa su ta ƙarya wai sun gano komai da zai eh ko ka ci buje ma ba matsala in ga lalata ba matsala in ka sha giya ba matsala to ka zo ka sha ruwan fatan mutum ka ba ji ƙarya amala tun da komai ɗaya ne ko ba haka ba ne zo ka sha ruwan ba zai magana da Allah yaya yanzu mu zai gawo wannan ko shi kuma sha ruwan ba zai za a zauna lafiya a daidai a ka ji ƙarya to Allah ya ji mana to da Allah a daina fasara abu domin wato a wanda mutane ya zuwa samu wannan zina Allah ba haka yake ba to ai ga ga ko mu ma nan sauran wada in ka je kullum ka sha bodu kenan ka fara ai ka yi ma su a ka warware ma tunda annabi adamu dai an ce da tabo aka yi kuma kai ka sanar ka zo ka ji da ruwa aka yi ai ka ga daga nan ma ba ta zauna ba wa kalaka min azauja ba ma da daga cikin hakarkarin sa baya gaba to iza dan maryamu ba inna mazal yaji ila Allah kama bil adama khalaqahu min turab kuma qala lahu kun fayakun ko dai a cikin lokaci daya ko kuma a cikin wata takwas ya ga dai mm wa min man yaji a cikin halittar akwai mai tafiya ala baɗin akan shi kal hayyat kamar macizai wani hawami da sauran kwari masu kama da maciji din irin su kadan doniya irin su shanshani da makamantan su dai masu tafiya da ciki saboda Allah ya nuna gwani da in kana tunanin kafa ta yi tafiya ga mana kafa na tafiya da gudu wata ma maciji bai koro ka ko ta taɓa gudu kai ka sha mamaki tu ba ya ta ya mala amma gudun tsiya gudun tsiya mala wallahi irin maka yi macijin da ma eh su gana su ga mutum wani lokacin ya zubi a guje sai a ra'a na kalifa to kaga don kada kai tsammanin sai mai kafa zai yi fita shi da Allah ya nuna ma izinin Allah Allah ya yi mara kafa zai iya wuce mai kafan kwanan da wa mun mun yanzu alar ilaini a cikin halittar akwai mai tafiya da kafa biyu kalbin sani ka ga mutum kafa da biyu wa tsayi zuwa da ake kira da tsoro ko a gida ta ke irin su gaji su tattaba ruka zama in dai sun nan da tsoro a gida ko a dadi ko kafa ta biyu kafa ta biyu kare ka kai mutane je ji ka nuna mana kumare ranar kumare ni ba baki kafa biyu shi kumare in dare ya yi sai langwace kafa ɗaya da kafa ɗaya ke kwana shi kaɗai da zai wannan kudin ake kuma da yan ka nuna mana waje mu je ke ni za a yi mun nuna ma da ya kafa ita wata na ce duk sun kafa da kuma dai inda da ya gaje ya haka tana cikin gatan kafa ɗaya yake da yake haka zai kwana inda ya fi kafa ɗan wani ɗan jaye ya je ya ɗauko mana bautan kumare yawa wani mana yamshi ala arba'in daga ciki ba akwai mai tafiya da kafa hudu kalba ha'imi kamar dabbobin daji wal al'ami da dabbobin gida kaga wannan suna da biya akan kafa akwai wani faro ma wanda yake da kafa hamsin shi kafar da hamsin ne nan ashirin da biyar nan ashirin da biyar idan ɗaya ta ji ciwo sai rinka haka wai an ji masa ciwo wajen ji yake an ji masa ciwo kafa hamsin ba kafa hamsin da biyar kuma ba ɗaya sai dinga dingiza ya yi maka da dar dingiza haɗu wannan ka ga wani san Allah da iya don abin da ya in ba nan haka ba sai kai da ma yake wasu kafofin ba na aiki inda ka san babban abu ba da bi da kafa biyu shi kuma da ɗan ƙarami da kafa hamsin to wasu masu amfani ba nan sai ga shi an gaba da ya dinga dingi wai an karya masa gaba eh zai dinga dingi to haka Allah yake ya kalku Allah ma ya Allah yana halaka abin da ya so inna la la kulli shay'in qadirun lalle Allah bai ji ada kanka to wannan abu yana karanta da mu tauhidi a gane abu guda biyu ku arna to cikin wannan lissafin da aka yi ba mu to me yana ku dole ne ku kuma a gaba to wannan bai yi halitta ba a bauta ba sai wanda ya halitta shi ake bauta wannan kenan sanan na biyu Allah da ya waɗannan abubuwa na mamaki dawo da mutum a cikin tashin kiyama an ta ashe ya dawo mai rai za a masa shari'a akan abin da ya aikata zai zan wahala bayan an yi shi daga da babu ma ba a ma taɓa ganin kalmar da ba ma yanzu da mai drawing ma zai ɗauki a tawada ya zano har da kana ganin da ma sai ga kira suna wanda ya niya ma ka ce wannan ware ne mai drawing bai yi haka da bai ga wannan ba zai yi a zai yi to Allah da ya bai gani kowa ba wannan drawing ya zo nan da zamanin annabi Sulaiman ya je ya yaki wani masaraki a tsibiri lokacin da ya fara hawa iska ta ya dina hawa dawaki da a cikin wasu da malam farko ai dawaki ke hawa ke zuwa yaki da aka wuce gun sai ake hawa iska ku ɗauke su a tafi yaki to kaga yanzu kun ji dawakin gudu kuma za su samu shiga inda dutsen ba zai je ba don an samu kwaji kaga dutsen ba zai yi ba sai suka tsallaka suka je su wuri suka yaki wani kafuri a kashe biyu ka tarwata garin da a daga cikin bayan da aka gano ka za a nan da mana mata ta dubu ne dari uku mata ne haka na daura aure dari bakwai kuma fahimgin sa ne wanda ya ɗan zaba wanda suka kamata a sa a ɗaka ya ɗan sa saka su dari bakwai saboda sarauta eh ga na aure kuma wanda a ji a tambayar wanda a daura aure to kuma su dari uku dubu sha eh dubu wanda riba yawwa to wannan yar wannan sarki tana ciki tana ciki kuma dai Allah ya sa mana santa ma da annan mu da an kaje wala ba mu ce ka kima da raka ba amma karkar da ku shiga wuta tare mun ku shiga da aure ya mutu ah ga aure ana aure zama da aure annabi Sulaiman ya ce yana son ta sosai idan kuma sai ta kan gado aikin da kuka kawai da ita kuka karan an gobe a sama ne zo da ran rashinka me yasa kike haka ta yi na wannan sarautar mai gidan ya ba mai gidan kowa ne mai gidan ku da ke da dan kuburi ni ne ke sama da kuna du ai yanzu ne kike gidan mulki to ai duk da aka yi na tana adonka to adonka ai ne ga ado mace mai hada ma ba kawai shiga ta sai saboda ado mutum ya labara ta a wannan riga saboda ado sai ya dau ado ya dau wanka sai yanzu ke aka ta tattauna dai aka tattauna aka gyaro ta akan to yanzu yadda za a yi zai sa aljanu a yi mata mutum mutumi lokacin ba hana ba tura lokacin ba su ilimin tura irin na zanen nan tura ta aka hana ta mutum mutumi a lokacin farko kuma ba a hana ba ka za a shira a mai muhammad ne aka hana turan nan kuma mun hannu amma ba a takarda aka hana ba kullum muna gaya muku turan nan da ake ta magana duk hadisi da yake ta magana tura mala'ika rahama bai zuwa gida wanda yake da kare ko tura ba tura na zare ba in ka ce tura na zare to ka ba da shawara a kora bankuna a rufe ka ka gunda bai da tura ne eh to da mu da bamu yana da duka wani za a zama kaga yana daga nan ma mutum zai gano wasarar ya gwama ne abin da ka irin wannan wani shi ya san hoton malamin da shi ma bane da ba shi kansa ma bane da wani malamin ba ya zai manna a mota da ko a gidan don soya ba zai da ba shi ne yake hasadawa malamin da almajiransa suke da yankurarsa domin su liƙa ba don bauta ba don soyayya soyayya ne wannan shi ne yake hasana yake ba kolon ruwa yake jawo ta nan sai Allah ya zama mai irin wannan harkar kuma son kuɗi sai a zame da tura ce Ibrahim a zame da shi kuma da tura su a wulmu kowa ne wani a jihunza muna ta sallah ni da tura ce Ibrahim shi kuma da a wulmu eh ko ba ga wani ya gina ya kamata mutane kuma mutane ba gangaci da sun sani ba sai a sake sani a fada wanda bai kamata ba da wannan ba daidai ba ne tura ta mutum mutumi mai inuwa ita ce da aka hana lokacin kuma ba a hana ba annabi da mara yanzu aljanu suka taro bishiya suka yi mata tura aljanu fa suka yi tura babanta na bishiya aka je aka aje mata a bayan ɗakin da aje mata a bayan ɗakin da aka aje mata a bayan ɗakin da ai daga nan in ka garin shi ka ga uban a je zuwa garin su uban ake yawa kudura shi ake wa bauta idan ko ta ga su da uban in lokacin bautar da da aka saba yayi sai da ebi bayin da a turru sai su shiga bayan ɗaki sai su je biyo wannan mutum mutumin su jana Allah ta wadda tabbat na kuma mana walgana na kurfi da sanar su mana ba kwana arba'in ake to Allah ba su haka Allah ba su haka to ana rana nan nan ma sai ajibu dan barkaya wani sabikin da ya gano ya gaya mata ana bauta wani Allah a gidan kai annabin Allah ya za aljanu duka kakkari abun aka watsar da shi yana ta kakkar da daga a wurin wani ya tuba ba wace ba amma ya gidan ka yana tuba ina yana da wani zobe sanar wani azan sun zai shiga ba naki akwai matarsa amina ita ke bewa kawai ya shiga ba naki ya bai amina tsandorin da ajiye maza ya shiga ba naki zai yi wanka akwai wani aljani ana kiransa ta kauri kawai shi kuma kunduwa a cikin teku ya fito ya jirgi da ya zama gama da zai mana ya ji amina zuwa da zobe na da ba da za a yi suna zuwa masa ima ya ji fada ya ji zana kan kujera na zai mana ya dawo shi ne zai mana annabi zai mana na fita daga wanka ji amina na zo cikin gida ana ya yi kawo wannan kuki da zargi kawai dai Allah ya saba a gane kowa ya kalle shi ya ga wani babu aka je fita duk wanda ya je zuwa gaida ka san kallon da kike wanda ka sani daban kallon wanda baka sani ba kuma ko mutum in ba gane ba ne gane to kowa ya gaje ba a gane Allah ya san da kowa ya gaje ba a gane sai ya ce maka wani ni ne ba wani ya ja to mana Allah ya sabo to yanzu da wanda daga ce shi ne suke ba nu ai ga ga su matsala haka ake ta fama har ya ga abin ba zai bai barkar cikin bakin kogi ya yi dogon cikin kwana arba'in yana cin tsaye sadaka da yana tuba yana neman gafara a wurin Allah to a cikin kwana arba'in din nan da aljanni ne yayi a fada matsayin shi ne sarki shi kuma ai malanka daban wanda ba malam ba daban a fatawa da abubuwa da za a zo abubuwa da annabi yake malam ba ne malam ma ba ne wanda ba malam ba to a ran asu ya kama shi fatawoyi da duk suna sabawa da doron nan suna saura da da zabura yace wannan ba a Suleiman ba saboda Suleiman ya san a saura kai kadin sani ko ba zai saba da gangan ba wannan bai fata wannan bai san abun ba don haka ba Suleiman ba da aka hada mana wani ku aka yi tattauna da waziran aljanu manyan wazirai na mutane na fada aka tattauna sai samu labari da aka buɗa masa ne gudu yana gudu bakin teku ta yadda zai mana yake da ku eh shirin zoga yadda ina da zogar nan ne ya sarauta ya fito an dena sai ya kulli da shi a ruwa ta ga wata sarautar mai kulli da shi a ruwa Allah bai tawa ka wani kibi sai ya haɗe gurga mai kama kibi kuma ya kamo kibi aka ɗora a nan sai ma na dago da wannan kibin don yi ta abinci kun je da ake so ka nemi zara'a ka ta abinci komin matsayinka to shi kenan daga nan da aka zo za a sandare da jarin da kwanta za ka ba kibi ya ka ba shi babbar karami da kullum manya ake ba shi manya biyu in yi cire ya zaraka da ya duka san ba za a kwa daidai a hankali ya ma za a kwa lokacin gasa suna dan wani abu din nasu haka ya kai mai da kwana ran ba shi waɗannan kawai ya ka da masu ɗan karami shi to yanzu in yi ɗan karami da ba zai yi ba in yi cire gasan kuma ya zaraka da karami wato ka tura karami abu ala yana ka sai ku ba a duniya yi da tunani mai aikin karami kuma akwai buƙatar lokaci in kadan ba zai ba ya kama dai wani haƙura da duniya lahira za shi da ya bai wa mutane ya sadakar da babban ya farke karamin zai wanke ɗangana ya ɗanyi karatu sai ya ga zobensa ya gyara za a yana su ma'ana bai dawo har yau mace wani malami wanda na tafsiri wanda ya bamu labari ko an gada kifin ko yaya ba mu samu labari eh ku san baya mana kana yobo jiya ma nan da aka baka aka wani gada kifi a bakin gudu shi ke na dai sun ma'ana ba bai dawo to wannan ke to ubangiji ya fi mana Allah yana halitta abin da ya zo wala ya fi rubula ma sha inna la la kulli shay'in qadir lalle ne Allah mai tiyawa ne akan ku yi mu kwana nan Allah ba mu yi ku gobe yi mu tashi a zuwa abin da ya ka bauta jama'a Allah ya mana gafara Allah ya biya ya mu gafara kakanninmu da turkanmu da yan uwanmu da magoyanmu da makwatanmu kai da duk mutum maza da mata ma da mummune maza da mata eh rayuwar da mutum Allah ya mutu gaba sa mu shiga imani lokacin mun da Allah sallallahu Allah biya bukatun wani alkai da bukatun wani su nema addu'a Allah biya da ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatiha salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki ya kana bude ya kana bude ya kana bude ya kana bude ya kana bude وعلم وضل عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما عبد والغاني وما صبر ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله يقدر المدار الذي سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم